أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف تزعني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماع حبسك ورعايتك وأنفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدى ساكي سادوا دكو أولا شري نامنا جهر فهمتا يو شابقي قوة ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan Julai dubu biyu da ashirin daidai miladiya. Yau shirinmu na gyara fahimta zai tattauna ne akan maudu'i mai taken matattu rayayyu ne a cikin kaburkansu ma'ana suna jin dukkanin abinda ake faɗa a gurinsu kamar yadda suke sanin dukkanin wanda ya ziyarce su maudu'in yana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake halittar mutum daga babu ya samar da shi ya rene shi cikin cikin mahaifiyarsa har zuwa lokacin da zai fitar da shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa Allah yana cewa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim a wani aya yana cewa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa akbar thumma idha sha'a anshara tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen abin halittarsa annabinmu shugabanmu masoyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gami da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya. Bayan haka ya ku ‘yan uwana da kuke kallon mu da kuma sauraron mu, lalle duk wanda kaga Allah subhanahu wata'ala ya raya shi ko daidai da minti ɗaya ne, to tabbas ne sai mutuwa ta riske shi. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa, kullu nafsin za'iqatul maut. To idan mutuwan nan ta riska mutum, shikenan ya zamanto abin yanke kauna kenan gare shi a'a sai a ce ba haka bane saboda ma ba hakan bane yasa musulunci ya shar'anta wasu abubuwa daga cikin abubuwan da musulunci ya shar'anta din shine ladibban mu'amala da wanda ya rasu daga cikin musulunci ya ce a suturta shi wurin suturta wannan nashi a mutunta shi kada za a yi wa gawa wanka a yashe ta a kware mata kaya a batta tsirara a aka ce a dan sa mata wani dan tsumma haka ko sannan aka ce wanda ma zai yi ma wannan gawa wanka kada ya zamanto mutum ne ba mai rike amana ba kar ya zo ya ga wani abu a jikin wannan mamaci ya je yana fallasawa sannan aka ce duk wanda mamacin nan baya son ya shiga wurinsa ko ya ganshi a halin yashi to kai ya shiga wurin wankan nan nashi a samu amintattu guda uku ko guda hudu wanda su za su tsaya akan wannan gawa haka nan in an ɗauki wannan gawa an tai an mata sallah za a mata sallah aka ce a kyautata addu'o'in da za a yi ma wannan gawa haka nan in an tafi da shi makabarta to aka ce a yi masa addu'a haka nan musulunci ya tsatsara mana dai abubuwa wanda dan uwana da kake kallon mu da kuma sauraron mu kafi ni sanin wa'annan abubuwa lallai ayoyi da dama sun zo sun nuna mana a cikin alkur'ani mai girma cewa babu wani ɗan adam wanda Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da ya zamanto dawwamamme a duniya Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya wani ɗan adam ba wanda zai kafin kai wanda zai zamanto dawwamamme ba Allah ya ƙara faɗa akan hakkin annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai ɗanɗanan mutuwa ne kamar yadda su ma za su ɗanɗani mutuwa wannan mutuwar yana da matukar muhimmanci dan uwana da kake kallon mu da kuma sauraron mu ka kiyaye cewa a jiki ne take yin tasiri ba wai akan rai ba domin shi rai shi zare shi ne ake yi daga jikin in aka zare shi sai a kai da shi wurin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa innal abrara lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum bayan an tai da shi wannan wuri da aka faɗa sannan Allah subhanahu wata'ala zai nufa wannan ran a dawo da shi kusa da jikinka inda mala'iku za su zo su yi maka tambayoyi wannan mutuwan tana riskan musulmi da wanda ma ba musulmi ba ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi bane mutuwa dai za ta yi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa kamar yadda Abu Hayyan yake faɗa a cikin littafin sa na tafsiri Baharul Muhit yake cewa wa ma anta bi muslimin man fil qubur a wurin tafsirin wannan aya yake cewa ai ha'ula'i min adam isga'ihim ila sam'il haqq bi manzilati man huwa qad matu yace ai wa'annan da kake ganin rayayyu dinnan wanda ana ta musu wa'azi sun ki suki to ba su da bambanci da waɗanda yake matattu ne ba su da bambanci da waɗanda yake matattu ne a cikin kaburrukan su domin mene su waɗannan da suka mutu din ba wai ba sa ji ba suna ji su kuma waɗannan da suke raye ai su ma ba wai ba sa ji ba suna ji amma su karɓi gaskiya ba sun ki su karɓa daga cikin dalilin da ka nuna mana cewa lalle waɗanda suka mutu suna jin maganganu shine faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ma'ana Allah subhanahu wata'ala yake kada ku taba zaton waɗanda aka kashe su a wurin fi ɗaukar kalmar Allah cewa su matattu ne Allah ya ce a'a rayayyu ne a wurin mahalicinsu kuma ana azurta su aya ta biyu Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun Allah subhanahu wata'ala ya ce ku rika faɗa akan wa'inda aka kashe su wurin ɗaukar kalmar Allah cewa su matattu ne a'a rayayyu ne inji Allah walakin la tash'urun ku ne ba ku sani ba cewa wa'innan rayayyu ne kenan idan ka lura da aya ta farko da muka karanto da wannan ayan suna da kamanceceniya bambancin da ke cikinsu kaɗan ne wancan an ce amwata wannan an ce amwat a ƙarshe kuma aka ƙara samun bambanci wannan inda bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna wannan kuma aka ce walakin la tashuruna kenan wa'annan suna nuna mana cewa wa'anda aka ce su fi sabilillahi nan rayayyu ne a wurin Allah madaukakin sarki ku ne da kuke kallon sa kuke kallon su a matsayin matattu da ma dai Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta musu cewa za su ɗanɗana mutuwa kuma su ɗanɗana daga ɗanɗanan mutuwan kuma shi kenan. Aya na gaba, faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ta aiki. Allah subhanahu wa ta'ala na kallon aikin ku, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma na kallon aikin ku, haka nan mu'mini. Kamar yadda ya tabbata cewa Imam Hafiz Ibn Kafir yana faɗa cikin tafsirinsa akan wannan ayan cewa lalle ayyukan da mutane suke aikatawa ana bijiro da shi zuwa ga matattunsu na daga makusanta da kuma mazumuntansu a nan wannan rayuwa da take barza ibn kasir ya faɗa wannan a cikin suratul tauba aya ta ɗari da biyar karkashin faɗan Allah subhanahu wa ta'ala wa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu hadisi na gaba hadisin sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرأ نعالهم وانا حديث سيدنا أنس يجان الله كان تبتع قريشي شين يروي تومن الشي yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sanan dai bawa idan aka ajiye shi a cikin kabarinsa ma'ana aka binne shi kenan wa tawalla anhu ashabahu kuma waɗanda suka kawo shi dan uwa da abokan arziki suka juya baya suka tafi za su bashi innahu la yasma qar'a bi'ali to shi fa yana jin karan takun takalmin su kenan yana jin tafiyan da muke yi lokacin da muke juyawa za mu bar wannan makabarta wannan hadisin imam bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 1338 kamar yadda imam muslim ya ruwaito shi a hadisi na dubu mai lamba dubu takwas da ɗari ɗaya da arba'in da biyar kamar yadda abu dawo da ma ya rubaito shi a hadisi mai lamba dubu uku da ɗari biyu da talatin da ɗaya imamun nisa'i ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu biyu da arba'in da takwas kamar yadda imamu ahmad ya kawo shi a littafinsa mujalladi na uku shafi na ɗari da ashirin da shida a imamul baihaqi ya kawo shi fi isbati azabil kabri hadisi na sha uku da dai sauran malamai wanda suka kawo shi a cikin tafan nasu yawa wannan dai hadisin yana nuna mana cewa idan har za a ji karan tafiya idan har mamaci zai ji karan tafiyan wa'inda suka kawo shi karan takun takalman su wanda ya nuna mana cewa lallai wannan mamaci kenan ba wai ya mutu bane gaba daya a'a ko ko a ce ba wai yana ba sa jin magana a'a yana jin magana yana jin abubuwan da ke wakana a gefen nasa tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa yana ji kenan kaga kenan ji yana nufin rayuwa ne kenan yake a cikin kabarin hadisi na gaba hadisin sayyidina abi talha radiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallama qama al kalibi kalibi badr wa fihi qatl al mushrikina فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقال سيدنا عمر يا رسول الله ما تكلم من من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي ما أنتم بأسمع ما أنتم بأسمع لما أقول منهم أخرجه البخاري ومسلم وأن حديث سيدنا أبو طلحة يدن الله يكار تبتع أغريشي شين يروي توشي yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a cikin ɗaya daga cikin kwarruka daga cikin kwarruka na Badar inda aka yadda jukuna na mushrikai wasu malamai suna cewa kamar rijiya ne aka aka wuwurga su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kai fajala yunadihim manzon Allah ya rika kiran su da sunayen su da sunayen baban su ya wani dan wani mu dai kam inna wajadna ma wa'adna rabbuna haqqa mu kam dai mun samu abin da ubangijin mu yayi mana alƙawari da cewa lalle za mu samu nasara a kanku inda Allah ya ce wa ida irkum Allahu ida taifatayn annaha lakum wa tuwadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa wafil badla wa yakrihal muslimun to Allah ya cika mana mu dai kan mun samu alƙawarin da ubangijin mu yayi mana yayi mana alƙawari to ku kuwa kufa fa hal wajadtum ma wa'ad rabbukum haqqan shi kun samu abin da ubangijin ku ya muku alƙawari kuwa da gaske ne ya tabbata fa qala sayyidina umar sai sayyidina umar idan Allah ya kara tabbata a gare shi ce ya rasulullah ya farin da na Allah ma ta kallama min ajsadin la arwaha laha me yasa kake kake majukunan da babu rayuka a tare da su magana fa ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa kai dinnan ko ku dinnan da kuke tare da ni ba ku fi wa'annan mutanen jin abin da nake faɗa ba kenan wannan rantsuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ya ƙara tabbatar mana cewa dukkanin wani wanda ya rasu to fa yana jin abubuwan da ake faɗa musamman in kana ma tsaye a kusa da shi ko a cikin kabarinsa kana tsaye gashi a cikin kabari kai magana to yana jin ka ko ko gashi nan ana yi masa wanka kai magana yana ji sannan a hadisan da muka karanta a baya ayyukan ma da muka aikata ana bijiro musu da shi a nan barka hudun hadisi na gaba حديث أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر رضي الله تعالى عنه معهما فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة حياء حياء من عمر رضي الله تعالى عنه وأن حديث an samo shi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa na kasance ina shiga ɗaki na ɗaki na wanda aka birne jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai daraja kuma na cire na aje kaya na cire hijabi na in zauna har ma nakan ce innama huwa zauji ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gidana ne na kusa da shi kuma babana ne mahaifina ne yayin da aka birni sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abokinsa sayyidina Abubakar to sai ta ce ban kare cire hijabi na ba in na shiga wannan daki na wani da ban kara ba me yasa ta ce saboda kunya na sayyidina Umar tunda shi ba muharramin ta bane wannan hadisin Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin littafin sa mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da biyu kamar yadda Al-Hafiz Al-Haythami shi ma ya ruwaito shi a cikin littafin sa Majma'u Zawaid har ma yana cewa rijalan wannan hadisin dukkanin su rijale ne ingantattu kamar yadda Imam Hakim ya ruwaito wannan hadisin a cikin littafin sa Mustadrak kuma yake cewa wannan hadisin ingantacce ne a sharadin ma Imam Bukhari ne da Muslim Imam Zahabi shi ma ya masa muwafaka akan haka hadisi na gaba hadisin wannan mutumin da ya kafa tanti da daddare ga hadisin kamar haka hadisin rajul alladhi daraba khaba'ahu laylan ala qabri fa sami'a min al-qabri qira'at surati tabarak الذي بيده الملك إلى آخرها فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي المانعة هي المنجية أخرجه الترمذي وحسنه السيوطي wannan hadisin yana labarta mana cewa wani mutum ya zo ya kafa tantinsa da daddare a kusa da wani a kusa da wani kabari fasani'a sai abin mamaki ya faru sai yana jin karatun alkur'ani daga cikin wannan kabarin wanda ke cikin kabarin yana karanta tabar suran nan ta tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa karshen sura yayin da aka yi aka wayi gari asuba ta yi shikenan sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zakara dalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ambata wa manzon Allah ko ya labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya ji ana yin karatun Qur'ani daga cikin kabari ma'ana wanda ke cikin kabarin nan yana karanta karatun alqur'ani har ma an kiyaye suran da yake karantawa ita ce tabarakallazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir to manzon Allah ya ce ƙarya ne ko ko manzon Allah ya ce a aljanai ne a'a me manzon Allah ya ce faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hiyal mani'atu hiyal munjiya ai wannan suran da kake gani to mani'a ce me hanawa ce kamar ka shi kenan me hanawa ne daga azabar kabari kuma ita mai tseratarwa ce daga dukkanin wani wahalhalu da ake gudu a cikin kabari Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin da lamba dubu biyu da dubu biyu da ɗari takwas da casa'in daidai Imam Suyudi ya ce kuma hadisin nan ingantacce ne. Hadisi na ƙarshe a wannan halka ta mu ta yau shine hadisin Sabit. Hadisi tabbatacce wanda aka samo shi daga Sayyidina Shiban bin Jisr. Shi ma ya samu ne daga mahaifinsa, mahaifin nasa yake cewa kada. Ana, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, adakhaltu ثابت البنان في لهله دويل فلما سوينا عليه اللبنة فلما سوينا عليه اللبنة سقطت لجنة فإذا أنا به يصلي في قبره أخرجه أبو نعيم في حلية وأن حديثا حديث نتبتشي لأخ ساموش لغا سيدنا شيبان بن جسم shi kuma ya samu ne daga mahaifin nasa yake cewa mahaifin nasa ya ce ni din nan na rantse muku da Allah da Allah wanda babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi mun sanya sabitul banani a cikin kabarinsa wanda yake da siffa na la'adu ba shakku ba kenan siffa na la'adu wa mai hamidu tuwail tare da ni akwai hamidu tuwail falamma sawainahu yayin da muka daidaita shi a cikin kabarin nan nasa sakadat lajnatu falamma sawaina alaihi lajna yayin da muka daidaita wannan kabarin nan nasa muka sassanya lajna din kamar tubali kenan sakadat labinatu sai wani tubali ya fada fa idza ana bihi yusalli fi qabri sai kawai na tarar da shi yana sallah cikin kabarin nasa wannan hadisin akhrajahu abu nu'aym abu nu'aym ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin sa hilyatul awliya mujalladi na biyu shafi na 319 menene darasin da zamu iya dauka a cikin wannan karatun darasin da zamu iya dauka a cikin wannan karatun shine dukkanin wani matacci to Allah subhanahu wata'ala yana raya shi a cikin kabarinsa rayuwa ta barzakiya kuma Allah subhanahu wata'ala yana ba su dama su yi tasawisi su mu'amala gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya yadda kuma ya ga dama har ma wannan ran yakan iya haɗuwa da wannan ran har ma sukan iya ziyaran juna har ma sukan iya tambayan sabon mutumin da aka kawo shi kabari yau cewa yaya su wane da wane da wane hakanan Allah subhanahu wata'ala yana lamince musu fi tasrifi a halin nan da suke raye suke matattu kamar yadda suke yin tasrifi a lokacin da suke raye sai dai wannan tasrifin da Allah subhanahu wata'ala ya lamince musu yana da iyaka wanda iyaka kuma da Allah ya yi musu babu wani wanda ya sai ya ce ga iya ga iyakacin iyakan Allah ne subhanahu wata'ala ya lamince musu gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya lamice din kamar yadda Dr. Ahmad Abdulkarim Al-Azhari yake faɗa a cikin ɗaya daga cikin makalat na shi. ‘Yan uwana, abin da za mu ɗauka kenan a cikin wannan darasi namu na yau, abin da muka faɗa daidai, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada lada, wanda muka faɗa bisa kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana, innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته